باب كل معروف صدقة حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي برة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بيديه وينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لن يفعل قال فيئن ذا الحاجة الملهوفة قالوا فإن لن يفعل قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف قال فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له سرقة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنسجوا رحمكم الله باب كل معروف صدقة dukkan wani abu na alheri in ka yi shi to kamar ka yi sadaka ne aikin alheri sadaka ne harsuna yashin حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن المنكدر يا كربو daga Jabir dan Abdullahi Allah ya da su yace shi kuma ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama qala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu kullu ma'rufin dukkan aiki na alkhairi to sadaqatun sadaka ne حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده قال wato abi musa al-ash'ari wato burdata ibn abi musa al-ash'ari ya karbo daga wato babansa shi kuma daga kakansa kakansa yace qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala kulli muslimin sadaqatu akwai sadaka akan kowane musulmi qalu sai suka ce fa illam yajid sahabai suka tambayi manzo Allah suka ce in bai samu abin zai sadaka ba fa kala sai manzo Allah ya ce fa ya amalu bi yadayhi sai aiki da hannayensa fa yanfa nafsahu wa yatasaddaqu ya amfanar da kansa da abin da ya samu a aikin da yayi kuma sauran kuma ya sadaka da shi kalu sai sahabai suka kuma cewa fa in lam yastadi eh idan bai bai da iko ba zai iya aikin da aka faɗa ba aulam ya fa'al ko kuma a bai aikin ba ya zai iya yi amma dai bai yi ba ƙala sai manzo Allah ya ce fayu inu zal hajati sai ya taimaki mabocin bukata almalfufi kamar wanda aka zalunta to ya taimake shi ƙalu sai sahabbai suka kuma cewa fa in lam yaf'al in bai aikata hakan ba fa ƙala sai manzo Allah ya ce fa ya amuru bil khairi to umarni da ayi aiki na alkhairi auƙala ko kuma cewa ya yi bil ma'arufi ma'ana ya umarni da wato aiki kyakkyawa ƙala sai sahabbai suka ce fa illam ya falin bai hakan ba fa ƙala sai mazala ya ce to fa yumsik an shari ya kame gabanin yin shari shi kai ya yi dai shari eh fa innahu lahu sadaqatu ga dai wannan sadaka ce gare shi in ma ba zai iya yin wani aiki na alkhairi ba wato ko kuma ya zama na wato ba zai iya yin magana ya umarni ba da aiki kyawun aiki to shi ya kame kai yayi wani abu na sharri in yi haka ma shi ma haka ba zai samu lada
babu ɗibil kalami wa qala abu hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam al kalimatu tayyibatu sadaqatun حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني أمر عن خيثمة عن أدي بن حاتم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشوى وأشاه بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاه بوجهه قال شعبة أما مرتين فلا أشك ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة
babu ɗibin kalami babu daɗin zance ma'ana za ka yi magana da mutum to ka kyautata abin da za ka faɗa ka yi zama da abin da za a ji a bakin ka yi zama mara daɗi ne ko mara alheri ka daure ka tabbatar kana kyautata zancenka wa abu huraira abu huraira ya ce ya karbo annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alkalimatu tayyibatu kalma wacce take da dada sadakatun sadaka ce eh, mutum ya zama na yana jin kalma da daɗa a gwanka kanka zama kullum shari za a ji a wajen ka a ka daure da abin za ka faɗa ya zama alheri ne da wannan kamar kayi sadaka ne حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني أمر عن حيثمة عن أدي بن حاتم قال أدي بن حاتم يتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار النبي صلى الله عليه وسلم ياي بياني أكن وتا يا فدي وتا da yadda take da azabarta wa ta'awwaza minha kuma ya nemi tsari daga ita wa asha abi wajhi sai kauda kuma fuskarsa suma zakaran nara sai kuma faɗa wuta ta'awwaza minha ya nemi tsari da gare ta wa shaha bi waje kuma kau da kai da fuskarsa qala shubatu malam shubatu yace amma marratani fala ashuk eh amma marrabin nan da aka ce yayi wannan ba na kokonto akan marrabin nan an yi sun makala sannan sai manzon Allah ya kuma ce ittaqun nar wato kaga nan da yace amma marratani fala ashuk wato akwai wanda ya kawo marra uku kenan eh to amma shi ne biyu baya kokonto ukun ne shi ya ce ba zai iya tabbatar ba muka sai ya ce ita kuna sai manzala ce ku ji tsoron wuta walau bi shiƙi tamratin ko da da ɓarin dabino ne fa in lam tajid idan wato baka samu ɓarin dabino ba to baka kalimatin ɗayi ba ka kare kanka daga wuta daga wato na alheri
باب الرفق في الامر كله حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن قروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهد من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا الصام عليكم قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم الصام واللعنة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله ولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت وعليكم حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك ان اعرابيا بال في المسجد فقاموا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه babin rifki fil amr kulli babin tausasawa a cikin dukkan al'amari ka zama mai tausasawa kar ka zama mai tsanantawa حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عروة بن الزبير يا يا كربو yake cewa an anna Aisha cewa na Aisha radiyallahu anha Allah ya dade ita zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam mata Annabi sallallahu alaihi wasallam kana ta ce da halar rahadun wasu jama'a sun shigo min al-yahud daga yahudawa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qalu sai suka ce da manzo Allah assalamu alaikum eh assalamu alaikum to ita assalamu wato wato mummuna addu'a ce eh mummuna addu'a ce eh qalat Aisha sai na Aisha sai ta ce fa fahimtu ha sai na fahimci abin da suka faɗa su wa'annan yahudawa fa qultu sai nace wa alaikum assalam walla anatu eh eh musiba da mutuwa ta tabbata akan ku da tsinuwa qala sai ta ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni mahalan ya Aisha ya a hankali ya Aisha ya a hankali inna Allah yuhibbu rifqa Allah yana son tausasawa fil amri a cikin lamari kullihi baki ɗayansa fa qultu sai na Aisha ta ce sai na ce ya rasulullahi ya manzo Allah awalam tasma ma qalu ya rasulullahi baka ji abin da suka faɗa ba ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qad qultu wa alaikum ni na ce musu wa alaikum ma'ana abin da kuka faɗa ya tabbata akan ku eh shikenan amsa ce a takaice حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك حماد بن زيد يا يا yace wato ثابت ya ce ثابت ya zantar da mu ya karbo daga Anas dan Malik anna arabiyan cewa wani balaraban kauye ba lafil masjidi ya shigo masallacin annabi sai ya bawali faqamu ilaihi sai sabai suka tashi suka yi masa ca faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da su la tuzrimuhu kar ku yanke shi ku bar shi ya gama da ya gama sun mada abi dalwa manzala sai sai aka kawo wasu ruwa min ma'in wato aka ɗebo ruwa guga guda wato min ma'in na ruwa fa subba alaihi sai aka zuba a gun da ya bawalin kaga ai shikenan an gama babu yana daga cikin tausasawar da tafsirin babu daga tausasawa
باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابي برده بريد بن ابي برده قال اخبرني جدي ابو برده عن ابيه ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا اذ جاء رجل يسال او طالب حاجه أقبل علينا بوجهه فقال اشفقوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء
babu ta'awun babu ta'awunul mu'minin babu ba'dun babu taimakekeniyar wato mu'minai shashin su ga shashi wato wannan ya taimaki wannan wannan ya taimaki wannan hadisna Muhammad ibn Yusuf hadisna Sufyan an Abi Burdata wato burayan Abi Burdata burayd ibn Abi Burdata kala ya ce akhbarani jaddi kakana ya bani labari shine wa shine abu burdata shine kakan nasa shi kuma ya karbo an abi daga babansa shine abi musa al-ashari kenan annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce al-mu'minu lil mu'mini mu'mini dangane da dan uwansa mu'mini kalbun ya ne kamar gini ne ya shuddu ba'dhu ba'dhan shashin sa yana karfafa shashi kaga yanzu aka zo za a yi ginin bulo ai ba a sa bulo baki ɗaya a saiti ɗaya idan na ƙasa aka sa to an za a sa na sama da shi kuma sai an saba sai an saba abin kaga ni nan ya shiga nan nan ya shiga nan shine kaga zai karfi amma misalin za a ce za a ɗauko bulo ɗaya ɗaya a sa su a jere su sama a kuma ɗauko ɗaya a sa su a jere su sama to nan da nan sai ga sun haɗi amma wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan to haka mumini ya kamata ya kasance mumini dan uwansa mumini su zama sun haɗu suna ƙarfafa junansu. sun mashabaka baina asabihi sai manzo Allah sallallahu alaihi sai sarkafa tsakanin wato ɗan yatsun sai sarkafa su haka bakan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo jalisan yana zaune izja arjulun sai ga wani mutum ya zo ya salu yana tambaya au dalibu hajijin ko kuma mai wata bukata ne ya zo eh akbala alaina sai gabato garin mu biyo ci da fuskarsa faqala manzo Allah kenan shine ya gabato da fuskarsa faqala sai ya ce ishfa'u wato ku yi ceto kultu ujaru to za a ba ku lada eh waliyadillahu ala lisan nabihi ma sha'a Allah zai hukunta abin da ya so ala lisan nabihi bisa harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam babu qaulin lahi ta'ala man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu qiblun minha وكان الله على كل شيء مقيتا كفل نسيب قال أبو موسى كفلين أجرين بالحبشية حدثنا محمد بن الألاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء babu kawai lillahi ta'ala babu gudu Allah ta'ala da yake cewa man ya shifa shifa ta hasanatan wanda ya yi ceto ceto kyakkyawa ya kulla hu nasibin zai zama yana da rabo min ha daga wannan abin da ya na alheri kuma ya shifa shifa a can sai ya tan to shi ma wanda ya yi ceto irin wato wanda yake wato na wanda abin da bai dace ba mummuna ya kulla hu kibro zai zama yana da nasibi shi ma dai a ciki ma'ana abin da kai na alheri ne to za ka samu sakamakonsa eh idan ka yi taimako akan alheri to za ka samu alheri in kuma ka yi taimako akan rashin alheri to sai dai ka samu kamashin wannan taimakon da ka yi wato na rashin alheri bakan la ala kulli shay'in muqitan yace kibulun ma'ana kibulu nasibu rabo kala abu musa abu musa yace kiflaini abinda ake nufi da kiflaini ajraini lada guda biyu bil habasha da harshen habasha حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى النبي صلى الله عليه وسلم ابو موسى كربو daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana wato shi wato manzala ya zamo idza atahu sa'ilu idan mai roko ya zo masa au sahibul hajati kuma abucin bukata kada sai ce ishfa'u ku taimaka ku ceci dan uwan ku wal tujaru za a ba ku lada eh wal yaqdillahu ala lisan rasuli ma sha Allah zai hukunta abin da yaso bisa harshen annabi kamar da hadisin bayan ya wannan
باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اخيركم احسنكم خلقا babu la yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba fahishin mai alfasha wala mutafahishan wala mai nuna yin alfasha Eh, bai zama mai alfasha ba ko bai zama mai koya alfashan ba sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سليمان سليمان yace samitu aba wa'ilin naji aba wa'ilin shi kuma aba wa'il yace samitu masruqan naji masruqan eh kala yace ala abdullahi bin amr abdullahi dan amr yace to sai kuma ya tahwil ha tahwilin sanadin hadisin نعم وحدثنا قصيبة وحدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال مسروق يجي دخلنا على عبد الله بن عمرو من شقيق عبد الله بن عمرو حين قدم يا عند يزو يا عند يزو غريمة معاوية wato shi na kadima mu'awiya ta ilil kufa ce yayin da suka zo shi tare da mu'awiya zuwa garin kufa فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم shikenan sai ya ambaci manzo Allah ya faɗi irin abubuwa da man suka ci a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya ce lam yakun fahishan a cikin abin da yake faɗa na manzo Allah sai manzo Allah bai zama mai alfasha ba wala mutafahishan wala wala mai koyar da ayi alfasha ko wa qala sai kuma yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min akhyarikum yana daga cikin mafi zabuwarku a cikin wato zababbunku a cikin ku ku mutane ahsanukum hulqan wa'anda suka fi ku kyakkyawar ɗabi'a su ne suka fi ku su ne wa'anda suka fi a cikin al'umma Mhm.
حدثنا محمد بن سلام اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها ان يهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم فقالت عائشه عليكم وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال مهلا يا عائشه عليك بالرفق واياك والانف والفحشاء قالت اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا Mhm. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها wato Abdullahi bin Abi Mulaikata ya karɓo daga nan Aisha Allah ya dade ita ta ce anna yahuda cewa yahudawa a tawun nabi sallallahu alaihi wasallam sun zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo sai suka ce assalamu alaikum eh wato mutuwa ta tabbata gare ku ko kuma halaka ta tabbata gare ku shikenan fakalar aisha to na aisha tana ji fakalar ta aisha sai na aisha ta ce alaikum a a kanku dai wala anakum la Allah kuma ya amri ya la'ance ku wa gadiba alaikum wa gadiba Allahu alaikum Allah kuma ya fushi da ku to shikenan manzo Allah yana jin tana fuso na rai sai manzo Allah ya ce mahalan ya aisha isan nisan alaikum birrifi eh ya gauze ba ki rika tausasawa eh wa iyyaki wal ulfa na hana ki ki rika kausasawa wal fushe da faɗar kalma ta albaya wanda ba ta dace ba da ki yi haƙuri ta nisan dai ƙalar sai na aisha ta ce awalam ta su ma ma galu baka ji abin da suka faɗa ba ne ƙalar sai manzo Allah ya ce to awalam ta su ma yi ma qultu ni ke baki ji abin da na faɗa ba eh ai radattu alaihim ai ne musu raddin abin da suka faɗa kuma ina tabbacin cewa fa yustajabu li fihim za a amsa min addu'a ta da ne a cikin su su kuma wala su yustajabu lahum fiya su kuma za a amsa musu abin da suka roƙa mu eh
حدثنا أسبغ قال أخبرني بن وهب أخبرنا أبو يحيى هو فليه بن سليمان عن هلال بن أسامة عن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فخاشا ولا لآنا كان يقول لأحدنا عند المأتبة ما له تربى جبينه حدثنا أزبغ حدثنا قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال هلال بن أسامة يشي يا كربو لك أنس بن مالك الله يرضى شيء يشي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai yawan zagi ba manzo Allah baya zagi wala fahasha wala mai yawan wato furta alfasha duk wani wato wani wani wata kalma mara mai muni manzo Allah baya baya faɗa ta wala la'ana ko manzo Allah bai kasance mai la'antar mutane ba baya la'anta eh kana yaqulu li ahadina yace manzo Allah mu yana faɗa wa ɗayan mu indal ma'atabati yayin da yayin da aka samu wani abu yayi wani abin zargi mutum yayi wani laifi to mazala ce masa yake malahu me ke gari me yasa yayi haka tarbat jabinuhu kuma cin sa taba kasa shikenan sai a fahimci abin da mazala yake ni صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن عيسى حدثنا محمد بن سواء حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو الأشيرة وبئس ابن الأشيرة فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى أهدتني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره حدثنا عمرو بن عيسى حدثنا محمد بن سوائل حدثنا روح روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن أوروتا عن عائشة أوروتا يا كبولة عن عائشة أن رجلا جاء ونمتن استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم يعني من إذن شقاقون النبي صلى الله عليه وسلم وأكي مس إذن فلما رآه يعني مزالا يغنش قال سي مزالا يشي بئس أخو العشيرة wato dan uwan wannan dan uwan dangi kaza ya munana ko ko bisa ibnul ashiri ya ce ba ahul ashiratu ba eh ma'ana dai manzo Allah ya rarauka a kansa saboda ba mutumin kirki bane falan ma jalasa yayin da ya zauna ga manzo Allah to ta dallaka annabi sallallahu alaihi wasallam bi wasi shi ke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya saki fuskar sa da bai saki fuska ba amma da ya zo gaban sa ya zauna sai ya saki fuska wan basada ilaihi kuma wato shimfiɗa masa fuska falamman alakar rajulu yayin da mutumin ya gama da manzo Allah kuma ya kama hanya ya tafi qalat lahu aisha sai na na aisha ce shi ya rasulullah ya manzo Allah ina ra'aita rajula qulta lahu kaza wa kaza yayin da mutumin nan ya zo ka ganshi ka ce masa kaza da kaza to bayan ka faɗa masa wannan sun mutu dallaka fi waji sannan sai ka saki fuska a dangane da fuskarsa da ya zo sai kuma ka saka masa fuska wan basatta ilaihi kuma ka shimfiɗa masa tabar wato tabarmar girmamawa faƙar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha ya ke Aisha mata ahittini fahashan yaushe kika san ne ni na zama mutum mai yawan faɗa abin da yake na alfasha kin san ni kin saba jin irin alfasha ko kuma munanan kalmomi a wajena sai manzo Allah ya ce inna sharran nasi inda Allah manzilatan yawmal qiyamati san dai mafi sharrin mutane a wajen Allah a matsayin ranar alkiyama man taraka hunnasu mutane wanda mutane suka rabu suka rabu da shi ittika a sharri da tsoron sharrinsa eh duk abin da mutum zai yi ya zama ya samu shaidan mutane shi yasa kakkazaci ko in an gano ka za a ce kawa nan ai ta tsoron ka ko ana tsoron ai wani abu dan kai eh kaka da shi wannan abin alheri ne sharri ne eh ga mutane suna tsoron ka saboda sharrin ka ko kuma suna tsoron kakka kakka zo guri ko ka ci musu mutunci ko kuma ka je ka zage su a wani wuri ko kuma ka zaka to wannan ba alheri bane ala ayi halin duk inda kake ka rika wato yin ɗabi'u kyawawa wanda mutane in sun ganka ba za su tare ka su baka fuska dan tsoron ka ba sai dai su yi maka dan soyayyar ka ko dan tarayyar amma in ka zo ana girmama ka dan tsoron ka a kai kuma kana ganin kamar kai gwarzo ne kai jarumi ne ai duk inda ma na shiga tsoro na ake to nan sharri ne Mm.
na farko dai duk mai irin wannan halin ba ma ya cika da imani ba zai cika da imani ba mutane suna tsoronsa don sharrinsa na to ba alheri ba ne duk wanda ya ɗauki wannan ɗabi'ar ya zama za a yi masa abu don tsoronsa to ba- bai samu ɗabi'a kyakkyawa ba bai tana sun ce imani Mm.
kai ka kokari ka zama mai kyakkyawar ɗabi'a ka zama abin mutane in za a faɗe ka ce a mutumin kirki ne ko mai haƙuri ne a mai zaman lafiya ne duk dai abin da ya kamata a faɗa a kanka a faɗa Mm.
Eh, amma ba wai ka bar wani mummunan tarihi ba wannan wannan babu alheri a ciki Mm.
shine gashi ma manzala shine manzala ya faɗa gashi na ƙarshen wannan hadisin yake cewa inna inna inna inna sharran nasi inda Allahi manzilatin yawmal qiyamah mafi sharrin mutane matsayi ranar alkiyama a wajen Allah to man tarakahu nasu wanda mutane suka bar shi ittika a sharrihi dan tsoron sharrinsa eh ba dan Allah aka baka ba dan tsoron ka ana tsoron ka kai sharri duk wanda yake tsoron ka dan sharrin ka yake tsoron ka to kaka dauka wannan ka kai wato ka zama sadauki a kai ne mafi asara Mm.
Eh, mutum mai irin wannan baya cika da imani Okay.
Eh, Allah kiyaye mu آمين. باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان وقال ابو ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخيه اركب الى هذا الوادي فاسمع من قوله فرجع فقال رايته يامر بمكارم الاخلاق حدثنا Ba- أبو- نعم babu husnul khuluqi babin kyakkyawar ɗabi'a wasu saha'i da kuma wato yalwa mutum ya zama mutum ne mai baiwa wa ma yukrahu da abin da ake ki min al-bukhli na daga wato rowa Eh, rowa a kowane hali a bazzargi ce wa qala ibn abbas Abdullahi dan Abbas ya ce kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi Mm.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi kowan mutane duk wani mai baiwa za a gaya maka shi to an faɗa annabi ta annabi ta fita sa Mm.
eh yace wa ajwadu ma yakunu mafi bawwar da ba za la yake kasa- kasancewarsa mafi baiwa yana kasancewa kai mafi baiwa to fi ramadan a cikin watan ramadan eh ya fi yawan baiwarsa a cikin watan ramadan Mm.
وقال أبو ذر أبو ذر يجي لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم yayin da wato aika- aiken annabi sallallahu alaihi wasallam ya riske shi qala li akhi sai ce dan uwansa irkab hau abin hawa ila hazal wadi ka je zuwa wannan wato kwarin fasma min qawli ka saurara daga abin da ya faɗa shike faraja sai je sai dawo fa qala eh da yaje yaji abin da manzo Allah yake faɗa ya dawo to shi sai yake gaya masa yake ce a ai ra'aytuhu na gan shi a musu bi makarimil akhlaq Mm.
yana umarni da kyawawan ɗabi'u Mm.
eh yana umarni da sada zumunta yana umarni da a rika sadaka yana umarni da a rika alheri duk dai makarimul akhlaq Mm.
Mhm.
حدثنا عمر بن عون حدثنا حماد هو بن زيد عن ثابت عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجمل الناس واشجع الناس ولقد فزع اهل المدينه ذات ليله فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس الى الصوت وهو يقول لن تراؤوا لن تراؤوا وهو على فرس لابي طلحه ارين ما عليه سرج في عنقه سيف فقال لقد وجدته بهرا أو إنه لبهر
babu huzurul khuluqi was sahai wato shine dai a ce shine kasar حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن انس قال انس يce كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ya zama ahsan الناس mafi kyan mutane wa ajwadan nas mafi baiwar mutane wa ashja'an nas mafi sadaukantakan mutane ba wani sadaukin da ya kai manzala ba wani mai baiwar da ya kai manzala ba wani Mm.
kyakkyawan da ya kai manzala wani karfe zai a ahalul madina ce wata rana wata rana mutanen madina sun firgita za ta lailatin a wani dare wato sun ji wata ƙara duk sai suka tsorata kan ɗalakan nasu sai mutane suka tafi ƙibalar sauti katarnin wannan sautin ƙarar da suka ji to fasta kafin su je a shi manzo Allah har ya je wajen eh fastaqbalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tar mutanen eh kad sabaqan nasa ya riga mutanen ila sauti zuwa ga wannan sautin wa huwa yaqulu yana cewa da su lan tura'u lan tura'u kar ku damu kar ku firgita ba wani abu ba wani abu wa huwa ala farasin shi kuma manzo Allah yana juyo da su yana kan doki li abi dalhata na abi dalhata uriyin shi dokin da yake kai ma wato matsiraici ne ma alaihi sun ko siddi ba ba kansa eh kuma fi uniqihi sayfun manzo Allah ya rataye wato takobi wato a wuyansa kaga ni kafin ma mutane su ji har ya dau takobi manzo Allah ya bayyana a wajen ya gama da Eh, har ya gama ya tafi shi a shirye Eh, ya je ya gama da eh sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya ce laqad wajadtuhu na same shi mana ya samu manzo Allah din baran kogi ne au innahu la baharu ko kuma shi dai kogi ne mana duk wanda aka wato sifanta shi da kogi to baiwa ake baiwa ne eh a lugar larabci an ce wani kamar kogi ne wato ma'ana mutum ne mai yawan baiwa ko kuma an ce wani sai ka ce zaki to mutum ne wato mai sadaukantaka ko kuma an ce wani ko wance kamar wata ma'ana kyakkyawa ce eh ka gani to duk wannan ana sifanta kyau da da- da wata ana sifanta wato sadaukantaka da zaki ana sifanta baiwa da wato da kogi domin kogi wa zai tare shi ba mai ya tare shi in ya tashi baiwarsa gaba ɗaya zai kawo shine manzo Allah kogi ne a wajen baiwa eh حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال كنا جلوسا مع- مع عبد الله بن عمرو ويحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفهشا وإنه كان يقول إن خياركم أحسنكم أخلاقا مهم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال ابن المنكدر يشي سمعت جابر ناجي جابر رضي الله عنه والله عز وجل يقول لنا شيء ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فأتنبي النبي صلى الله عليه وسلم وانا أبو بدر أي قال لا يشي آه أي بقى تبقى تنبيه أبو من الله كا تنبيه كذا وبابا بكر أبو بابش eh manzo Allah mai na ce mu dai karatun da muka yi na jiya na hadisi nan wanda aka kawo masa wato wani burji ko eh ya fa ya shiga gida da ya fito da shi wani sabi ce ya rasulullahi ya yi kyau ka bani shi mana ya ce to yana shiga ya nado shi ya kawo masa sahabbai kan ya fito suke cewa ka san fa ba a taɓa tambayar sa abu bai bayar ba me yasa za ka tambaye shi kuma ka ga yadda alama mun ga yana son wannan abu صلى الله عليه وسلم
حدثنا عمرو بن حفص حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق عن مسروق عن مسروق قال wato shiqiqu ya wato shi shiqiqu ya karbo daga masruq masruq yace kunna julusan mun zama muna zaune ma abdullahi bin amr tare da abdullahi dan amr yuhaddisuna yana zantar da mu isqala sai yace yayin da yace lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fahishan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zan bai alfasha ba wala mutu fahishin wala mai koyar da alfasha wa innahu kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa inna khiyarakum sannu wato zababbun ku ko dai wannan zababbun ku ko dai mutane a hasinukum akhlaqan wa'anda suka fi ku kyawawan dabi'u su ne zababbu a cikin ku
حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو هازم عن سهل بن سعد قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة فقال القوم هي شملة فقال سهل هي شملة منسوجة فيها هاشيتها فقالت يا رسول الله أخسوك هذه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فأكسنيها فقال نعم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل, لا يسأل شيئا فيمنعه فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها Gagan ya kuma mai taji Eh, sai hadisi.
da nake faɗa ni can baya. إيه، حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال سهل بن سعد يجي جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتما تاتازو النبي صلى الله عليه وسلم ببردة واتو ببردة واتو ميافي فقال سهل sai sahal ya ce faƙar sahalu lilƙawar misali sai yake wa mutanen a ta turuna mal burdatu kun san meye burdatu faƙalar ƙaumu sai mutanen sai suka ce hiya shamlatu shine mayafi da ake rufa da shi faƙalar sahalu sai malam sahalu ce hiya shamlatu eh ba shakka ita wato mayafi ce mansujatan mansujatun a bar saƙawa amma fi hashiyatun tana da hashiya a bakin bakinta an kewaye ta faƙalar sai ta ce ya rasulallah ya manzala aksuka hazihi ina na zo ne don tufatar da kai wannan to fa akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai karbe ta muhtajan ilaiha kuma yana da buƙatu yana da buƙata zuwa gare ta to falla bisa sai ya shiga ya dauro ta sai ya sa kayan sai ya fito fara'aha alaihi rajulun min sahabati sai ɗaya daga cikin sahabbai sai ya ganta alaihi a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya ce ya rasulullahi ya manzo Allah ma ahsana hazihi mamakin kyan wannan wannan tuba taka faksu ni ha ka tubatar da ni ita mana faƙali sai manzo Allah ya ce da shi na amtu ba komai falan ma kaman nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi to la mahu ashabu wato abokansa sahabbai sai suka zarge shi sai suka tai masa rarauka qalu shine sai suka ce ma a hasanta baka kyauta ba hina ra'aita nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha mutajin ilaiha yayin da kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan kaya kuma yana da bukatu zuwa gare ta kuma ya je ya sawo to baka kyauta ba sun masa altahu sannan kuma ka roke shi ya haga wannan tufa wa qad arafta ana haƙiƙa kuma ka san annahu cewa shi manzo Allah la yusalu shay'an ba a taɓa roƙarsa wani abu ba fa yamna uhu ya hana abun fa qala sai shi wannan sahabi sai ce ai rajautu barakataha ina ƙaunar ne in samu albarkarta da hina labisa nabi hin labisa nabi sallallahu alaihi wasallam yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ta eh to sai na son in same ta ina son wato samun albarkar cikin sa la'alli ukafanu fiha eh ko ai min likafani da ita wannan riga shi yasa na roke shi
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني هميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص الأمل ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الخرج قال القتل القتل حدثنا موسى بن إسماعيل سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس بن رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أب ولا لما صنعت ولا ألا صنعت
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال أبو هريرة قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يشي يتقارب الزمان zamani zai kusanta ma'ana zamani zai kusanta shine kamar wato irin yanzu abin da muke gani kaga shekara nan da nan ta zo wata nan da nan kaga wata ya zo ya kare nan da nan sati an yi juma'a kaga ta dawo ana waye gari kaga yamma azhar lasa shikenan kana kwantawa ka ji an yi salatu sau haka zamani ya kusanta ya kuntata komai ya cuɗe ya haɗe manzala ce to wannan zai zo ma'ana yana daga cikin alamun ma na tashin alkiyama ƙarshen zamani zai zo wato zamani zai zama ya kuntata eh wayan kusul amalu kuma aiki ya tawaya irin aikin da da aka yi kaga yanzu ba za a yi shi ba Eh, yanzu misali kaga ko littattafan da muke riƙa min ya karanta yanzu a wannan zamanin waye zai zauna ya ce ya wallafa ma'ana ba ma ta talibin ba yanzu ka zauna misalin buhari nan juz'i tara nan a ce an ce da Allah ka sauke shi kawai karanta kawai ka sauke shi subhanallah ba ba ma fa wai talibin ba shi fa wannan talibin yayi shi ya tattara hadisan ya tattara ai wannan ajza ka gani to kai a baka shi a ce karanta ko kuma ka dauko shirin sa irin su a wannan ya sunan sa fatul bari ina jin ya kai 15 ne ko a eh 16 ne juz'i 16 umda ne yana ba a ka zauna a ce ka rubuta shi ka rubuta juz'i 16 ka wallafa ba a'a ga juz'i 16 ne muna so ka karance mana shi daga wannan bangon zuwa wannan bangon ba fa talibin ba ba karanta kawai shi fa wannan dalibin ba tunaninsa ne ya tunani ya ɗau hadisin ya fahimce shi ba wani littafi ya ɗauko ya kwafa a'a ya tunani ya karanta hadisin ya fahimci hadisin ya sharhi ga abin da manzo Allah yake nufi a kaza waje kaza kaza ake nufi ko kuma kaza ake nufi ko kaza ake nufi duk ba wannan za ka karanta kawai a baka da karatun Ai, yaushe waye zai wani Ka gani? yanzu misali wannan buhari ba karatu ke yau wajen shekara goma ana yi ba a sauke ba to ina aiki kaga babu ai ba aiki shine yace wai kusul amal ko aiki ya tawaya ko yulqa shuhu a jefa kuma ƙauro a cikin mutane ai ta ƙauro eh ai ta ƙauro ba wadata ba wadata zuciya duk abin da a kai kaza kai an maka kaza kai kaza kaza kaza wai kusul haraju kashe-kashe ya yi yawa abin da da ba a san da shi ba yau ka ji an tsinci gawa a can ko an tarayya an ji an fada wa a can an kashe mutum kaza a ciki duk gashi ne yanzu irin kashe-kashen da ake a cikin dazunan Najeriya gashi manzo Allah gashi ya rufa ya ce kalu sai sahabbai suka ce da manzo Allah wa mal haraju ya rasulullah me ya haraju sai ya ce alqatlu kisa alqatlu kisa a kashe kisa kashe-kashe kashe-kashe shine ya rasulullah حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا انس رضي الله عنه قال انس الله يرضى shi yace hadamtu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ashra sinina na yi hidima ga manzon annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma ne masa hidima ba ma kala li ufu bai taba ce da ni kai shi ba wala lima sana'ata ko kuma dan me kai kaza wala ala sana'ata eh me yasa ba za kai kaza ba ba shi manzon Allah bai taba ga mun haka ba sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah
ya bashi ya nusaha
ƙwarai da gaske
sai sai ka karɓo ta ba.
ya yi izini ka rubuce shi a takarda sannan kamar ya rasa za su kasa na in ka sauke tun daga alamin igiya da tsara duk wannan aka ba ake
wato suna da ilimin da ne yanzu da za ka je kasuwa mun ke ka siyo ka siyo ba ba za ka gama ƙinarsa ba yana daga cikin labarin da muke samu cewa maulana shehu mai hula zaman da suke karatu a can gurin shehu mahan sarki suna karatu muktasar to she- takarda ɗaya ce za a baka ka karanta ta in ka gama haddace ta ka kwafe ta gobe ka dawo da ita sai a baka wata takardar to wata rana ya karɓi takardar to ƙoƙarin da shi shehu mai hula ke in yi karɓi takardar to kokari yake kan ya zo gida ya zama ma ya haddace ta saboda haka in yana tafiya a hanya ma karatun yake ya ce to aka ce wata rana ya rige yana tafiya to kuma kun san kamar tawada da tawada ce ba da yake in ta shiga ruwa kuma sai ta abin nan shikenan yana tafiya sai kenan akwai wani gulbi a gaba sai ya fada tare da takardar kafin ya je gida wato wannan yana nuna yana tafiya ba tafiya ce a gabansa ba karatun da yake na takardar shine a gabansa wanda har ya faɗa wannan ruwan bai sani ba saboda duk sanda ya karɓo takardar sai ya haddace ta kan je gida idan ya je dan huta sai kuma ya kwafe ta gobe sai a dawo da ita duk shehunan nan haka suka yi duk sanda suka je makaranta sai dai su karɓo kwafin takardar da za su yi gobe su rubuta su mayar in suka mayar sai kuma a ba su ta jibi sannan babu wani magana wai bugun littafi babu shi eh a ina wani photocopy ko kyamarar ma akwai da ai ba magana wani photocopy ai rubutu ne kawai za a yi a hannu za ka karɓo ka rubuta ka mayar shi kenan a baka ai kana ma da daraja da za a baka a ce ka je ka rubuta ɗin an amince maka idan ba a amince maka ba ma ai ba za a baka ma ka je ka kwafa ɗin ba a gani to sau haka karatun yake da albarka kuma karatun yake da kima kuma aka fahimci karatun kuma karatun aka yi shi saboda Allah ba don a burge ba ko kuma ba don a zo a ƙura wani ba a'a karatu ne aka yi saboda Allah aka yi karatu ka gani to saboda haka baki ɗayan karatun na sai ga mutum ya karatu kana Allah ya masa albarka tun da ma albarka ake nema na'am a ai da aka koma tunda waɗansu ai sun kwakwafe ta to shine sai aka ya karba kuma ya kwafa aka koma mai da ita akan wannan takardar eh tunda akwai wanda sun karba sun kwafa sun dawo da ita eh shi ne aka karba sai kuma aka maida wannan kwabin na takardar tunda ba ita kaɗai ba ce ya samu abun wasu sun kwakwafa yanzu kaga za ka ɗauki kuɗin ka yan kuma hatta a da idan ka ji yadda wato yadda da karatun yake da yadda ma rubutun yake sai ka san wato malam mutanen da sun yi shiri sun yi shiri ha yanzu maɗabba za ka kai ta yi ma mai taɓa takardar ma ta yi kagiri ne abin da aka yi tawadar ma da za a buga baka san ma da me aka yi ta ba wannan ku tawadar da za a yi ta wannan rubutun sai an shirya ta sai an shirya ta akwai abubuwan da ake rubuta da akwai irin abubuwan da ake hahaɗawa ake yin ma ita kanta tawadar wacce za a yi rubutun da ita a dafa'i a, da jalabi da dafa'i da jalabi duk sai an yi a tawadar kuma ga tsantsani ga tsantsani tsantsani za ka ga duk abin da za a yi amfani da shi na halal ne na halal ne babu wani abin da wata rana aka ce shi shi mayan salga yana gida yana zaune sai waɗansu mabukata suka zo suka zo sai suka yi cewa da shi sun tashi ba abinci a gidansu sai kirawo wata hadimarsa sai yake cewa me muke da shi a gida sai ta ce ai muna da dawa amma kwano ko kwano talatin ne ta ce ne ta ce to duk ki raba musu kwano biyar biyar in muka raba fa babu wani abu zai dawo sai ce a ki raba Allah ya kawo da ta tashi rabawa sai ta ji tsoron wai ta rabe gaba ɗaya ta a zama kuma gidan ba wani abu sai ta rage kwano biyu ba kaga ta bada ishirin da takwas ba shikenan suka tafi bayan sun tafi ana cikin karatu sai aka zo aka sami shi shi ma sarga wasu almajirai sun kai da suka ce dama daga gida muke gashi nan a hadiyar mu ce aka haɗo aka ce a kawo sai ce nawa ce sai ce ai buhu 28 ne 28 ne sai ce ke wance ce wai ɗazu kwano nawa kika bayar ta ce 28 ce ke rage buhu biyu da kin ba da kwano talatin to buhu talatin ne zai amma tun da kika ba da ishirin da takwas to buhu biyu biyu kika sauya ci to gaji bayan Allah ba bayan Allah Allah ya saka musu da alheri duk barin da kan ba duk manya haka rayuwarsu take Allah kawai suka sa gaba eh babu wani babu wani gararin duniya a ciki eh Allah ya saka musu da alheri fata salatu fata الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين
الحمد لله
أنا نجح